بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا آه، ولربك فاصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ka yi haƙuri ka zauna a kan umarnin Ubangijinka. Duk musulmi ma duk mabiyin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi haƙuri ya zauna a kan hukunce-hukuncen Allah. Duk abin da Allah ya hukunta ya hukunta ya ce a yi kaza, Mm.
musulmi ya yi ƙoƙari ya daure ya yi aikin. To shi ne abin da zai amfane shi. Abin da aka hane shi ya haƙura ya bari. alal awamiri a bisa umar umarce umarce wannan wahi da hane hane abinda aka yi umarni mutum yayi gwargwadon iko abinda aka hana kuma ya hanu wa ubangiji barka da ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu abinda manzo Allah sallama ya kawo muku ku karba ku yi abinda ya hane ku ku hanu annabi kuma sallallahu alaihi yana cewa ma amartukum bi shay'in fatu minhu masadatum wa ma nahaytukum an fantahu abinda na umarce ku ku kawo gwargwadon ikon ku yanda za ku iya abinda na hane ku kuma ku hannu gaba daya fa idza nuqira fin naquri idan akai busa a- busa qaho na farko nufika fi suri akai busa ah, na tashin duniya kenan wa huwa alqarnu shine qaho shine naqur din nan an nafkatu saniyatu ko busa ta biyu busa ta farko wani fika fi suri fa sai ga man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun za a yi busa na farko saboda duniya ta tashi da komai da komai sai ya mutu duk abin da yake da rai gaba ɗaya komai sai ya- sai ya mutu in aka yi busa farkon nan komai ya ƙare dama azra'ilu ne aka wakilta ya ɗauki qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum Eh, mala'ikan mutuwa da aka wakilta mutane da sauran halittu masu rai shine zai ɗauki rayukan mutane da rayukan komai da komai to idan ya ɗauki komai sai ya saura shi kaɗai sai ubangiji ya tambaye shi sai wa ya rage sai mala'ika jibril wannan azra'ilu sai shi ya ubangiji ba wanda ya rage sai mulkinka sai kuma wannan ɗan bawa naka sai shi to kai ma zo ka mutu shikenan shi ma sai ya mutu an gama shikenan sai Allah ya bar mutane yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama a yanda yake so a yi wannan zaman na na, na barzakhu din yawa in aka zauna to lokacin da za a tashin kiyama sai a sake wannan busan sai a tada jibrilu a tada mika'ilu a tada israfilu a tada azra'ilu israfilu ana tada shi sai a- a ce masa to ya sake busawa in ya sake busawa busa na biyun nan shi na tashin kiyama ne to a lokacin ne kuma duk abin da da ya mutu sai Allah ya ce kuma ya tashi kuma kowa sai ya tashi shi Allah aikinsa ba wai za a di- za a bi ana tada kowa tashi tashi tashi ba a'a kun fa yakunu ne inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa yakunu kawai lokacin da ya ga dama a tashi a tashi kawai kamar yadda lokacin da ya ga dama a kare a kare haka yake fin nagori idan aka yi busa mana bi an nufika an nufika da sani tulil basi saboda tashin za a yi tashin kiyama bi an nufika nafaka israfilu shi israfilu shi aka wakilta dama shine mai busa kaho na mutuwa shine mai busa kaho kuma na tashi wa zalika wannan lokacin waktun nagri lokacin da aka yi busan nan yawma idhi wannan ranar yawmun rana shi asirun mai tsanani shine badalun mimma qablahu Mm.
wannan ranar rana ce mai tsanani ishtadda al'amru lamari zai tsananta alal kafirina Mm.
akan kafirai musamman akan kafirai za su ga rana ce wanda ba su taba tsuna- tan- tunanin za ta zo ba Mm.
ghairu yasirin ba mai sauki bane fihi dilalatun al- ala annahu yasirun ala almu'minina da aka ce ala alkafirina ghairu yasirin ranar ba mai sauki ba ce ga kafirai ba sai mu'minai ko mai sauki ce Mm.
eh mu'minai kuma dama so suke ma wannan ranar ta zo saboda su rana ce da za su gamu da masoyinsu eh shine ubangijinsu Mm.
ubangiji sun yayi musu umarni sun bi umarninsa sun shirya da shi sun yadda da shi Allah ya yadda da su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun Mm.
allazina amanu wa kanu yattaqun Mm.
lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Mm.
suna da albishir a rayuwar duniya in sun zo mutuwa Allah ya ce albishirin ku kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki Mm.
ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu Mm.
kar ku yi bakin ciki kar ku ji tsoro Mm.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir ma da wannan rahamar Allah da Allah ya ce zai baku ita za ku je ku samu Mm.
to shi yasa tashin kiyama ga muminai mai sauki ne ko mai daɗi ne Mm.
to shine sai ubangiji ya ce zarni wa man khalaqtu wahidan Mm.
ya rasulullahi Sallallahu alaihi barni sallallahu alaihi wasallam barni wa man khalaqtu da wanda na halitta wahidan shi kadai wasallam.
lokacin da na halice shi na tambayi wani ne Mm.
ban tambayi kowa ba haka na kawo shi Mm.
yake ganin shi ma ya girma har zai zo shi ma ya ce ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi ya bi umarni na Mm.
bai sani ba duk abin da na halitta ba wanda na- na shawarta ba wanda na yi wa shawara zan halice shi ko ban shawarci wani zan halici wani ba ma ashattum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim Mm.
ban gaya musu lokacin da na halicci sammai da kasai ba kowa an haife shi ne ya zo ya ga ga sama a samansa ga ƙasa yana takawa to shine hadhihi ayatu wannan aya nazalat ta sauka fil walid ibn al mungira walid ibn al mungira kabirun kabiru sanadidi quraish babba ne a cikin ma- masu girman kai ko masu taurin kai na quraishawa kafiran makka Mm.
kana lahu amwalun kasiratu yana da dukiya da yawa kana lahu tis'atu alafin misqalin min alfiddati yana da azurfa ta kai dubu tara Mm.
Ma- ma'ana dubu tara ma fa ba wai narkaku bane a yana da shuri shuri shuri na azurfa ya kai dubu tara Mm.
wasu ta tawa alafin min zahabi yana da zinariya ita ma shuri shuri dubu shida wa inda hu samaniyata ashara abdan yana da bayi goma sha sha takwas kulluhum yar- eh, yattajiru ra'sa malihi ah, na'am alfun alal aqalli a cikin waɗannan uh, kowa yana da aƙalla mutum dubu suna ƙarƙashin kowane bawa ɗaya duk kuma dukiyarsa suke sarrafawa Mm.
yana da dukiya da yawa Mm.
wa kana lahu auladun kuma yana da ƴaƴa Mm.
ƴaƴan nasa isna ashara waladan ƴaƴa goma sha biyu ne Mm.
salasatun minhum aslamu uku a cikinsu sun musulunta akwai Khalid ibn al-Walid wanda ma shi shi- daga baya- bayan zamanin Sayyidina Umaru shi ya bubbude kasashen Larabawa nan gaba daya da yaƙi Mm.
Khalid ibn al-Walid ka- dan wannan Walid ibn Mughira din ne Mm.
akwai Hishamu akwai kuma uh, Wa- Walidu Na'am.
mai sunan mai sunansa Na'am.
shi Walidu sunansa shi ma Walid ibn Mughira Na'am.
yayi ɗansa kuma ya sa masa Walidu Mm.
to da Khalidu din da Hishamu da Walidu su sun musulunta Mm.
fagar su uku nan su suka musulunta Mm.
wal baquna sauran tis'atun guda tara su baqau ala kufrin suna nan akan kafircin su suna tare da ubansu Mm.
sami alqur'ana minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shi Walidu shi baban nasu ya ji a- manzo Allah yana karanta Qur'ani famala qalbuhu ila al-imani bil Qur'ani sai zuciyarsa ta yi kaman za ta karkata zuwa ga imani da Qur'anin saboda yadda ya ji shi mai fasaha ne to sai ya ji yadda Qur'ani yake bai taɓa jin magana irin wannan ba Mm.
sai zuciyarsa ta yi kaman za ta yadda da Qur'ani faqala sai ya ce hazal kalamu laysa min kalamil insi Mm.
wannan zance ba zancen mutum ba ne wala min kalamil jinni ba kuma zancen aljanu ba ne Mm.
wala min kalamil alami na jami'an wannan ba zancen dukkan halitta ba ma inna alahu la musmirun wa inna asfalahu la mungrigun wa hadha al-kalamu ya'lu wa la yu'la alayhi Mm.
yace wannan magana gaskiya saman samanta da daɗi ƙasanta kuma akwai lagoda Mm.
akwai romo kuma wannan magana kullum dole yadda take din nan dole ita za ta ɗaukaka ba wata magana da za a kawo a ɗora a kanta Mm.
kuma wancan magana ta rinjaye ta ma'ana dai kaga ya yi alama kamar zai yi kamar zai yi imani Mm.
to ya faɗi wannan fanƙaɗa an majalisar mushriki na ayyaman dalilin jin wannan ƙur'ani sai ya yi rani kwanaki da yawa Mm.
bai je mazauninsu ba majalisarsu ta kafirai bai bai bai bulla ba wajen su abu jalin ɗin ko sami abu jalim nu hishamin bi zalika abu jali sai ya ji labarin ai walidu ya ji an karanta ƙur'ani ne ƙur'ani yake so ah, ya ji ƙur'anin kar ƙur'ani ya ja shi Mm.
to shi ne fa tahu sai abu jali ya zo har gidansa ya same shi wa ƙara rawa ya ce masa annasu ya tahaddasuna anka annaka al'ana dufailiyun alamni abi kafshata muhammad ibn abdullahi Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mutane suna cewa kai yanzu kana so ka zama kai ma yaron wannan mutumin Mm.
shine sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
qala miskinun ma indahu hatta da fara alaihi to sai girman kan nasa ya dawo Mm.
yace mutumin da bashi da komai kuma ashe min na dawo yaronsa laysa indahu shay'un ban ba abin da yake da shi walakin sami'tu minhu kalaman na ji yayi wata magana ne alimtu annahu laysa min kalamil jinni wala min kalamil insi Mm.
amma maganar da naji din nan tabbas ba maganar aljanu bane ko ba maganar mutane bane wa ma huwa illa kalamu rabbil alamina wannan magana ce ta ubangijin halitta Mm.
la aqdiru an ukaffir an akfura bi hadha al kalami ba'da al yawmi Mm.
bayan naji wannan magana ba zan iya kafircewa wannan maganar ba Mm.
abinda shi walidu ya faɗa kenan Mm.
yace daga yau ba zan iya kafircewa wannan maganar ba Mm.
qala lahu abu jalil sai abu jalil yace masa idan nu'ziluka anir ri'asati alaina Mm.
wa naf'alu bika wa naf'alu wa naf'alu bika Mm.
tafakkar fil jawabi Mm.
sai abu jalil yace masa to tunda haka ne kaga da mun saka kai ne shugaban mu Mm.
idan aka zauna za a yi shawara kai ne za ka ba da shawara a yadda Mm.
kuma duk abin da muka sa a gaba kai muke shawartawa kuma kai ne jagora a, a mazauninmu a majalisarmu Mm.
to daga yau ka sani za mu shirya ka Na'am.
kuma za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza haka da ya lissafa masa Mm.
sai ce amma ka je kai tunani Mm.
ƙala sai Ab- walidu sai ya ce khallini hatta atafakkara ka bar ni in yi tunani Mm.
wa ƙala da abu jalil sai abu jalil ya ce masa haza shi'run fagat Mm.
wannan fa abinda Muhammadu yake faɗa din nan sallallahu alaihi wasallama Mm.
waka ne Mm.
qala sai walidu ya ce laysa bishirin ba waka bane Mm.
ana adrin nasa bishiri nafi kowa sanin waka wannan ba waka bace Mm.
qala kahanatun abu jahl ya ce bokan shine Mm.
qala ya ce ta'lamuna anna muhammadan laysa bi kahinin ara'aytum fi halatal kahanati Mm.
yace kun san dai ku da kanku kun san muhammadu ba boka bane kun taba ganin halin bokaye a jikinsa Mm.
qala la ya ce ba mu taba gani ba laysar fihi babu bokanci a jikinsa Mm.
Ƙala sai Abu Jahal ya ce sihirun, Mm.
to tsafi ne.
Mm.
Ƙala sai la shi Walidu ya sha ba tsafi ba ne, laisa fi sihirun.
Mm.
Babu tsafi a cikin wannan magana da na ji.
Mm.
Ƙala lahu kazibun. Sai ya ce kai wannan sai Abu Jahal ya ce to ƙarya ne.
Mm.
Ƙala sai Walidu ya ce la ba ƙarya ba ne.
Mm.
Muhammadun ma ka zaba ƙaɗɗu huwal aminu.
Mm.
Muhammadu tun yana yaro bai yi ƙarya ba ya za a yi bayan ya girma shi ya yi ƙarya. Ba ƙarya ba ne.
Mm.
Amintacce ne.
Mm.
Man la yakzibu ala nasi la yakzibu ala rabbil alamina.
Mm.
wanda baya ƙarya wa mutane ya zai wa yayi wa ubangiji ƙarya ƙala sai abu jale ya ce masa tafakkar to kaje kai tunani dai Mm.
watina gadan gobe sai ka zo Mm.
shine ya bacci watina gadan bi jawabin kaje kai tunanin abin da ya dace Mm.
gobe sai ka zo ka gaya mana jawabinka Mm.
wa fil gadi da gari ya waye atahum sai shi walidu ya zo musu Mm.
wa qala rabbana shi musu la'allahu sihirun yusiru fil qulubi yace to mai yiwa dai sihirin ne mai yiwa dai tsafin ne eh, yake tasiri a cikin zukata fartar da shi ne sai ya ridda Ayya.
to ƙara ta'ala sai ubangiji yake cewa zarni wa man khalaqtu wahidan Na'am.
barni da wanda na halitta shi kadai Mm.
da ani wa hazar rajula barni da wannan mutumin allazi khalaqtuhu wahadi Mm.
ni kadai na halice shi ban hada da wani ba Mm.
saboda haka ka bani da shi Na'am.
inna allaha tabaraka wa ta'ala khalaqahu wahdahu laysa lahu ma'inun ubangiji ya halice shi shi kadai shi Allah shi kadai ya halice shi Mm.
ba Allah ba shi da mataimaki a cikin halittarsa Mm.
aw au kalaktu wahidan Mm.
kalaktuhu huwa wahidan na halice shi shi ma shi kadai na kawo shi Mm.
munfaridan bila ahlin wala malin Mm.
lokacin da ya zo duniya yana da iyalai ne ba shi da kowa yana da dukiya ne ba shi da komai duk wanda ya zo duniya haka yake zuwa ba shi da mace ba shi da komai haka zai zo duniya sai ya zo duniya ne yake samun su Mm.
waje lahu malam mamdudan Mm.
na sanya masa dukiya mai yawa duk dukiyar nan ni na bashi in ji Allah Mm.
a ɗaituhu ba da zalika bayan na halishe shi ya zo duniya sai na bashi hazal malar kasira Mm.
wannan dukiya mai yawan da yake tinkaho da ita Mm.
duk ni na bashi Mm.
auzar ni wa man kalaktu wahidan Mm.
kalaktuhu wa ja'altuhu wahida zamanihi munfaridan fi Mm.
sifati bi kasratil mali wa Mm.
kasratil auladi wal jahi Mm.
ko kuma a ubangije shi na halishe shi shi kadai sai na bashi sai na bashi kuma wato wata ɗaukaka a zamaninsa Mm.
ya zama shi kadai a sifofinsa Mm.
ya fi kowa yawan dukiya ya fi kowa yawan ƴaƴa ya fi kowa kuma daraja a cikin mutanensa Mm.
na sanya masa dukiya mai yawa Mm.
na ba shi dukiya mamdudan wasi'an muttasilan min az-zar'i Mm.
wa buru'i wa tijarati Mm.
na ba shi yana da gonaki yana noma Mm.
sannan kuma yana da dabbobi yana tatsa Mm.
yana saye da sayarwa duka ni na bashi Mm.
wa banina na bashi ƴaƴa Mm.
asharatun ƴaƴan guda goma Mm.
au aksara ko koma abin da yafi goma Mm.
kana lahu isna ashara waladan zukura yana da ƴaƴa maza goma sha biyu Allah.
shuhudan suna nan suna halartar gurare Mm.
yashaduna almahafila duk inda ake taro za a ga ɗansa a ciki wata sumawu shahadatihim ah, wata sumawu shahadatuhum in suka ba da magana shaida kuma ana karba au shuhudan julusan indahu ko kuma a ga sunan ka jaja in yayi yasan yana so ya kan tara jajansa gaba daya ya ce su zo su ta- su tattauna da shi duk ya tara su ga sunan mutum goma sha biyu duka maza ne Mm.
duk na yi masa wannan Mm.
آه، نعم كان له 12 ولدا كلهم ر- رجل يجلسون حوله مم.
دكان سو سنا زما ا وجنسا ومهدت له كما نشمفدا مسا آه، بسط بسط له نشمفدا مسا في العيش نسوقe masa rayuwarsa مم.
sai ya zama duk abin da yake rayuwa da shi a cikin sauki Mm.
wal umri na bashi rayuwa mai tsawo Mm.
yadda ya rayu har yanzu Mm.
wal walad na bashi yaya Mm.
na shimfida masa dai duniya tamhidan shimfidawa Mm.
sun yadma'u sai yake tsammanin Mm.
an azida zan ƙara masa Mm.
yarma'ul walidu shi walidu ibn Mungila- mungira Mm.
yana tsammanin an yazida hullahu ubangiji zai ƙara masa kan abin da ya bashi Mm.
tunda ya bashi dukiya ya bashi yaya ya bashi lafiya ya bashi eh, tsawon rai Mm.
to gani yake shi ai ya riga ya samu komai Mm.
in ma akwai wani abu da ake samu wajen Allah irin sa ya dace ya- ya samu Mm.
Allah ya shekalla ba haka bane Mm.
la aziduhu ba zan ƙara masa komai ba Mm.
lamma nazarar kalla yayin da wannan kalla din ta sauka ah, ma walada ma wulida lahu ba sake masa haihuwa ba Mm.
bai ƙara haihuwa ba Allah.
walau sikdan ko ko shiki wanda ya ya zube ba a sa- sake a gidansa ba Mm.
Allah ya ce ba zai ƙara ba ai Mm.
hatta mata har ya mutu bai sake haihuwa ba Allah.
wa sara maluhu fil intiqasi dukiyarsa kuma daga lokacin da Allah ya saukar da wannan kalmar kalla din nan Na'am.
daga nan dukiyarsa ta yi ta ƙasa tana ƙarewa Mm.
hatta sara miskinan sai da ya dawo ba shi da komai Allah.
duk dukiyar ta ƙare Mm.
qabla mauti kafin ya mutu bashi da komai Mm.
kalla faqada fa- ah, faqada salabahu Mm.
jami'a ah, salabahu jami'a ma indahu min al-mali wal waladi Mm.
Ah, faqad salabahu kai Mm.
ubangiji ya kwashe Mm.
abin da ya bashi na dukiya din da ƴaƴan duka babu yanzu bashi da komai Mm.
innahu kana li ayatina anidan Mm.
ya kasance mai girman kai ne Mm.
ga ayoyinmu da aka karanta qur'ani har ma tunani yake ta yi a cikin qur'ani Mm.
mu'anidan mai taurin kai ne Mm.
huwa arafa alhaqqa gashi ya riga ya ji gaskiyar Mm.
fa anadahu amma kuma yayi taurin kai ya ƙi bin gaskiya Mm.
Ehe, me zai same shi سأرهقه صعودا Mm.
إنه فكر وقدر Mhm, وقتل كيف قدر mhm, ثم قتل كيف قدر mhm, ثم نظر mhm, ثم عبس وبصر mhm, ثم أدبر واستكبر mhm.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر Mhm, إن هذا إلا قول البشر mhm, سأصليه سقر Mm.
وما أدريك ما سقر mhm, لا تبقي ولا تذر Mm.
لواحة للبشر mhm.
عليها تسعة عشر سأرهقه صعودا مم.
إنه فكر وقدر مم.
فقتل كيف قدر مم.
ثم قتل كيف قدر مم.
ثم نذر مم.
ثم عبس وبصر مم.
ثم أدبر واستكبر مم.
فقال إن هذا إلا سحر يوسر مم.
إن هذا إلا قول البشر مم.
سأصليه سقر مم.
وما أدراك ما سقر مم.
لا تبقي ولا تذر مم.
لواحة للبشر مم.
عليها تسعة عشر الله أكبر Allah ya ce sa'urhiquhu مم.
akwai inda zan jefa shi نعم سبحان الله zan jefa shi ukallifuhu Mm.
zan ɗora masa sa'udan wata wahala wani dutse ne a cikin wutar jahannama مم.
mai nauyin gaske Mm.
kuma dutsen mai santsi ne Mm.
kuma dutsen na wuta ne mashaqqatan min al'azabi zan hada shi da azaba mai tsanani fiye da ta kowa aw sa'udan yas'udu fi jabalin finnari wasu kashi suka ce sa'udan din nan akwai wani dutse da Allah ya halitta cikin jahannama wannan dutsen shi za a sashi a- a mala'iku suna raka shi ana ta dukansa ya haura dutsen dutsen ko ina duk inda ya taba eh, mu- guri sai ya diddige saboda zafinsa da bala'insa ga santsi haka zai haura ya ta haurawa sai ya je saman dutsen kuma sai ya samu wasu mala'iku a shan su ka su yi ta dukansa ya koma da haka zai dawoma سبحان الله aliyazu billahi سبحان الله
idza wada yadahu alaihi saqadat idan ya dora hannunsa kan wannan dutsen hannun sai ya fadi saboda bala'in dutsen wasa qarafin nari sai hannun ya fadi a cikin wuta مم.
thumma kazalika haka zai ta zama duk jikinsa ya diddige ya koma ya zube a cikin ƙasa a cikin wuta a sake tada jikin a dawo da shi saboda ya ɗanɗani azabar a sake sa shi kuma ya haura to shi haka zai da- dawwama yana hawa yana sauka yana hawa yana sauka har abada ba zai de- ba zai daina ba مم.
wahalun majarra kuma har yanzu haka yake مم.
innahu fakkara me yasa ya yi tunani ne fi ma ya ƙulu fil qur'ani me ya kamata ya faɗa wa qur'ani na ɓatanci lamma amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya so ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa hamalahu abu jahal ala kufri abu jahali sai ya sai ya mai da shi cikin kafirci qala sai yake cewa innahu yatafakkaru fi ma ya- fi ma za ya ƙulu bayan ya dawo kafirci yanzu yana tunanin me zai faɗa ya ɓata ƙur'ani ya ɓata annabi sallallahu alaihi wasallam مم.
wa qaddara yayi tunani fi nafsihi a ransa qaddara amra nafsihi yayi tunanin me zai she yanda abinda zai faɗa wanda zai ɓata ƙur'anin fa qutila Allah ya ce ai Allah an ce shi ne مم.
kaifa qaddara wani tunani zai yi bayan kaji ƙur'ani ai bi kawai za a yi مم.
ala ayi halin kana takdiruhu ko menene yake tunani ma dai tunanin nasa ya zama na banza مم.
summa qutila an ƙara la'antarsa ne مم.
lo ina kaifa qaddara wani tunani zai yi wa qur'ani bayan ya ji ashe qur'ani in aka je shi ba wani tunani za a yi ba imani kawai ake yi summa nazara sannan ya yi shiru ya duba fi wujuhi qaumihi ya duba fiskar mutanensa fi ma yagdahu bihi fihi me zai zai yi wa qur'ani suka a cikin jama'arsa Mm.
ma'ana me zai faɗa ya burge mutanensa kafirai abinda yake ta tunani kenan مم.
ثم عبس ya hada fiska Mm.
gaba da wajahu ya hada fiskarsa wa kalahu ya yunkune fiska bai diqa bima ya qulu saboda duncin abin da yake so ya faɗa ya ɓata fiska saboda yana so ya ɓata maganar qur'ani wa basara ya ƙara ɓata fiska zada fil qabdi wal kaluhi ya ƙara hada fiska ya ƙara yunkune fiska مم.
summa adbara anil imani مم.
sai ya kau da kai ya ƙi yin imani مم.
wastakbara ya yi girman kai مم.
takabbara an ittiba'i nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya yi girman kai ya ƙi bin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce fi ma ja'a bihi lokacin da ya zo wajen su kafirai ƴan uwansa ya ce in haza illa sihrun yusar مم.
wannan sihiri ne abinda manzo Allah yake karantawa sihiri ne yusaru wanda aka zazzabe shi sirrin sihiri ne nukila an karbo shi ne an saharati faqat wa wato matsafa ne aka karbo tsafi tsafi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga matsa- matsafa da annabi bai shi bai tawa barin makka ba ma balle ya je ya karbo wani abu مم.
su ne masu yawo me yasa ba su je wajen matsafan sun karbo ba yace in haza illa qaulul bashari wannan abin da yaje ina kai magana mutum ne da ya ce magana ta fi karfin mutane yanzu kuma ya dawo ya ce magana mutum ne kama kalu kama yadda ka- sauran kafirai suka ce shi ma ya ce a wannan magana mutum ce kawai ba ba magana Allah ba ce Allah ya ce sa'uslihi zan ƙona shi urkiluhu zan shigar da shi sakara wutar da ake ce mata sagar wata muguwar wuta a cikin wutar jahannama wa ma adraka ma sagaru ko ka san kuma mu- mu- mugun wuta da ake ce mata sagar ta'ziman lishaniha wannan kalma tana girmama lamarin wutar mai suna sagar din nan ita wannan sagaru din nan la tubqi wa la tazaru ba ta ragewa ba ta kuma bari ba za ta rage kafiri ba ta ra- ya rage ji- jin zafinta ba kuma ba za ta bashi ba ko sakon ɗaya sai dai a yi ta ƙara azaba amma babu ƙasa la tubqi shay'an min lahmil kafiri ba za ta bar komai a cikin naman kafiri in aka jefa shi a ciki Mm.
shikenan kafiri gaba ɗaya naman sai ya diddige ya ƙare Mm.
amma da haka sai a sake dawo da jikinsa Mm.
saboda ya ɗanɗane zabar wala asab eh, lahmil kafiri Mm.
wala asabihi ba ta barin jijiyar kafiri illa ahlaka do sai ta halaka komai Mm.
na kafiri bayan ta halaka shi sun ma yahudu kama kana kuma a dawo da shi yadda yake lawahatun ko lawahatan Mm.
ita wannan wuta m- eh, mai ƙuna ce muhrikatan mai ƙonawa lil bashari ga fatar jiki Mm.
li zahiril jildi eh, ba- mabayyanin fatar jiki ma ƙonawa take yi to alaiha tis'ata ashara akwai mala'iku goma sha tara su suke kula da wannan wutar su kullum suna nan akan wuta su suke ƙara mata eh, hurawa Mm.
da ƙara da kula da ita wakalallahu alal jahimi tis'ata ashara malakan Allah ya wakilta mala'iku goma sha tara akan wuta min kazanatin nari masu gadin wuta kenan su ne gandrobobinta lamma nazarar hazihi yayin da wannan aya ta sauka jama'a abu jahalin sanadi da ƙuraishin sai abu jahali ya tara jagororinsu na kafirai sai ce musu alastumun rijalu alastumun rijala ku ba maza ba ne allazina yujadu minkum man yuqatilu alfan Mm.
a cikin ku ba za a samu wanda zai je yaƙi da mutum dubu ma kuma ya ƙara da mutum dubu din nan kawai a baku tsoro da mutum goma sha tara Hmm. ƙalu na'am suka ce ƙwarai kuwa a cikin mu wani mutum dubu ma zai iya zai iya gamawa da su ƙala sai sai Abu Jahl ya ce haza Muhammadun yuhaddiduna bi narin khazanatu wa tizata ashara rajulan faqat ga Muhammadu yana ba mu tsoro da wuta wai wutar kuma mutum goma sha tara ne a kanta to wannan ne zai ba mu tsoro a toji zuna an wahidin an wahidin jami'ukum dukkanku za ku gajiya ne kama mutum ɗaya a cikin su ƙalu la suka sha ina za su iya kamawa ƙara sai ce ana afikum samaniya ta ashara abu jari ce ni goma sha takwas ne gaba ɗaya zan rike muku biyu ko ku rike ɗaya wa- wa- wa- wa- wa- wa- wa funi wahidan fakat ni dai kawai ku rike min mutum ɗaya ɗin nan kawai sha taran nan gaba ɗaya zan gama da su ƙara ta'ala ubangiji ce ayya ai da aka ce sha taran ba mutane aka ce ba mala'iku aka ce mala'ika ɗaya ne aka bashi yau ɗin nan in Allah ya ce masa baya buƙatar duniyan nan ba wanda zai kwana ba ba mutum ba duk abin da yake motsi hatta bishiyoyi su ma suna motsi har su har ciyawa har ruwa da yake gudu har komai da komai abin da ake gani da wanda ba a gani abin da yake cikin ruwa abin da yake waje abin da yake cikin jeji abin da yake ƙasa abin da yake sama yau din nan in Allah ya ce baya buƙatar sa mala'ika ɗaya ne za a gayawa ina so a gama da su a dare ɗaya duk sai su- sai a shafe su to wannan ne irin su ne fa aka sa shararan a wuta yake ganin shi wai zai isa wa sha sha ta- sha takwas Allah ya ce ma ja'alna ashaban nar وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جدو- جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا نعم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا نعم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون نعم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا بصرا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو نعم وما هي إلا ذكرى للبشر الله أكبر وما جعلنا أصحاب النار نعم Allah ya ce ma masu gadin wutan nan da nake magana su نعم ba mutane na sa ba نعم ban sanya ma- mabota wuta masu kiwo masu gadin wuta illa mala'ikatan mala'iku na sa نعم laisu bi rijalin ba maza bane mutane bane yadda suke tunani innama hum mala'ikatun mala'iku ne la yudaquna ba iya su mala'ika ko ɗaya ne ba wanda zai iya shi نعم kama ya tawhamul la'inu kama yadda wannan tsinan ne yake tunani to ha- mala'ika ba haka yake bane mala'ika ya gagari duk Allah ya riga ya ba su karfin da duk halitta ba ba zai iya- ba za su iya da mala'ika ɗaya ba ma Allah ya ce ma ja'alna iddatahum نعم ko ban sanya wannan lissafin nasu sha taran ba zalika wannan sha taran na yi shi ne illa fitnatan lil ladzina kafaru نعم sai in jarrabi kafirai Mm.
su yi ta ganin kamar su kaɗan ne za su iya su نعم آه، ذكر الله العدد القليل وبنجي يا أنبشي عددي كدن وهم رؤساؤهم فقط سوني جاغورورين ملا ملائكو ما سقادين وطا نعم.
جاغورورين نقودا قوم شاترا نعم تسعة عشر سو قوم شاترا ولكن العدد ليس كذلك نعم.
أما عدد ما ملائكو لسكي شكين وطا نعم.
أي با متنقو با شاترا بني نعم آه، هم أكثر من ذلك نعم.
سن في قرف ما للسافي نعم eh, Allah ya yi kowaɗanne ne da ɓangaren su shi mala'ika Allah ya dama Allah ya yi shi shi ba shi da baya shin abin shi baya shan ruwa baya bashi baya hutawa Mm.
sai Allah ya sa masa aikin da aka bashi a ciki abincinsa yake a cikin aikin da aka bashi a nan abincinsa yake a cikin aikin da aka bashi a nan hutunsa yake a cikin aikin da aka bashi inda zai yi bashi a nan baccinsa yake a cikin aikin da aka bashi a nan ibadarsa take Mm.
to shi yasa baya gajiya Mm.
idan aka ce wannan mala'ika mai azabtarwa ne to shi in baya azabtarwa kaman baya shi baya sha ne sai ya ji ba zai ji daɗi ba lokacin da aka sashi yake azaba a lokaci yake jin kamar yana shi yana sha kuma yana ibada da saboda haka shi komai ɗinsa a cikin aikin da aka sashi ne Mm.
la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Mm.
ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su suke yi saboda haka idan aka ce mala'ika ga kafiri ai ta azabtar da shi mala'ika zai iya har abada yana cikin azaba ba zai iya dagawa ko da sakon ɗaya ba Mm.
ya daina azabar ba zai daina ba Mm.
saboda yin azabar shi shine dadin sa a wajensa Mm.
saboda shi aikin da aka sa shi kenan Ah, hum aksara min zalik kazanatun nari masu gadin wuta aksara aksaru sun fi min 19 sun fi 19 walakin na ru'asa faqat amma jagororin su sune 19 hum 19 Mm.
Allah ya ce na yi haka liyassa kiran lazina utul kitaba saboda wanda aka ba wa littafi su tabbatar ah, sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ko sidqan nabiyyi Mm.
su yarda da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ata ashara sab- sabaka zikruhu zikruhu fi taurati Na'am.
su wannan sha taran da aka faɗa a nan a shin attaura ma haka Allah ya rubuta Mm.
saboda haka idan mutane masu attaura yahudawa in suka ji annabi yana ambaton sha tara sun sani a littafin su ma haka haka she masu gadin jahannama manyan guda goma sha tara ne Mm.
Ah, allazina utul kitaba Mm.
fa iza sami al yahudu al qur'ana idan yahudawa suka ji al qur'ani yazkur ma ma ma zakara taurata na ma zakara tauratu idan qur'ani yana ambaton abinda taurata ambata wan nabiyyu ma arafa taurata su suna ganin annabi ba karanta taura yake yi ba Mm.
ya akai kuma yake ambaton abinda yake cikin taura da ya kanu sikkan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai su yadda da gaskiyar annabi saboda su musulunta wa yazdadu allazina amanu wanda suka yi imani kuma za su ƙara imanan imani Mm.
su min ahlil kitabi din mana a cikin yahuda wanda suka musulunta irin su abdullahi ibn salamin da sauransu Mm.
in suka ji ana karanta qur'ani sai su ƙara imani ga littattafan Allah sun zo kuma abu ɗaya suke fada Mm.
wallazina amanu wanda suka yi imani ka abdullahi ibn salamin kenan لما نزل الموافق- موافقة القرآن لكتبهم مم.
ولما نزل موافقة القرآن مم.
لكتبهم مم.
ومحمد لم يقرأ ولم يكتب تيقنوا بصدق القرآن مم.
da suka ji Qur'ani ya dace da littafansu kuma sun san manzo Allah sallallahu baya ma baya ma karatu shi مم.
baya karatu baya rubutu مم.
to zai sai su yadda tabbas wannan magana daga Allah ne مم.
wala yartaba allazina utul kitaba Mm.
waɗannan da suka musulunta cikin waɗanda aka bawa littafi ba za su yi kwakwanton qur'ani ba law jaa adadun fit tawrati wa adadun akharu fil qur'ani muktalifan la lawaqa firti lawaqa ittiyamun مم.
da dai abin da yake cikin qur'ani ya saba da abin da yake cikin at-taura مم.
da zai sa su sai su yi kwakwanto amma tun da ya zo duk abin da qur'ani yake faɗa in sun duba littafin sai su ga littafin nasu ma haka yake مم.
to zai sa musu ba za su yi wani wani shakka ba نعم.
wal mu'minuna balle ko mu'minai mabiya manzo Allah sallama su da masu riga su yadda da tauran su yadda da kowane littafi مم.
wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun نعم.
Allah yana faɗin wannan adadi saboda wanda suke da uh, shakka mana suke da rashin lafiya a zukatansu munafukai kenan نعم.
shakku wanda suke da kokonto Mm.
wal kafiruna da kafiran makka bi makkata su kuma da munafikai da kafirai sai su ce ma za arada Allahu bi hadhal adadi مم.
me Allah yake nufi da wannan adadi Mm.
me yasa Allah yake ambaton goma sha tara مم.
masalan har yake mai da shi misali مم.
Allah ya ce abin da yasa yake yi kazalika cikin ambaton irin waɗannan yudillu Allahu man yasha'u Mm.
Allah yana ɓadda wanda ya ga daman ɓatarwa Mm.
sai ce shi bai yadda ba ya kawo irin suratun da kafirai suka kawo مم.
wai hadi man ya sha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga damar shiryarwa shi kuma yana ji ya yadda مم.
wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa مم.
ba wanda ya san adadin rundunonin ubangiji sai shi مم.
shi Allah in ya ga dama duk abin da ya halitta ma runduna ake mai da shi مم.
ya taba eh, yaƙin wasu kafirai da sauro مم.
sauron nan sauro kawai ba mutane ba makami ba komai sauro kawai ya tura مم.
suka je suka yaƙi kuma kafirai ba adadi eh kafiran zamanin annabi ibrahim مم.
gaba ɗaya da, da sauron nan ya ƙarar da su kowane sauro kawai in ya zo ba shi zo zai ba sai sai ya fara cikin hanci in ya fara cikin hancin mutum sai ya tafi ba zai mutu ba ya tafi har cikin kwakwalwa مم.
in ya je cikin kwakwalwa sai ya ta cizo a shan سبحان الله sai mutum ya ji cizon a cikin kwakwalwarsa ya rasa yadda zai yi yana so ya fidda sauran sai ya zo ya tabuka kan duk inda ya samu dutse ne bishiya ce Mm.
har kai ya dare har kai ya fashe yana so ya fidda sauran Mm.
duk da haka suka kare to shi Allah komai ma in ya ga dama ai ai ai ai, ai sojojinsa ne مم.
walakin alhaqa abin da yake gaske anna adadal mala'ikati fi quwwatihim wa awanihim adadun la ya'lamuhu illa Allah tabaaraka wa ta'ala مم.
su ko mala'iku adadinsu ƙarfinsu da taimakon da suke yi da mataimakansu adadi ne wanda ba wanda ya san wannan adadin sai Allah مم.
eh manzo Allah sallama ya taba tambayar Jibrilu مم.
ka san adadin mala'iku yace a bai sani ba مم.
amma dai ya san dai suna da kashi kashi ma'ana suna nan kamar runduna runduna haka مم.
a cikin rundunonin da ya sani akwai runduna ɗaya wanda yawan mala'ikun ya fi ƙwayoyin ƙasa yawa ƙwayar ƙasa Eh, a cikin runduna ɗaya wan- yawansu ya fi ƙwayoyin ƙasa kowane mala'ika da zai ɗauki ƙwaya ɗaya to sai ƙwayoyin ƙasar su ƙare mala'ikun ba su ƙare ba kuma wannan kan ɓangare ɗaya ne saboda haka Allah shi kaɗai ya san kayansa to kawai shi Allah ka yi imani da abinsa kawai ka huta wa ma hiya مم.
illa zikra lil bashari مم.
Ah, ita wannan wuta نعم.
ana yin ta ne saboda a yi wa ɗan adam wa'azi مم.
wa hazihi naru wannan wuta yazkuruha alqur'anu wanda qur'ani yake ambatonta tazkiratan lil mu'minina tana wa'azi ne ga mu'minai mu'minai su ƙara imani kafirai kuma su sani in sun je lahira an sa su a wuta مم.
ba su da magana da za su ce ai da ba a gaya mana ba مم.
kowa an gaya masa مم.
shi yasa ma Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo addinin musulunci babu kafiri a duniya yanzu wanda ya isa ya je lahira ya gaya wa Allah shi bai ji labarin annabi ba ko bai ji labarin qur'ani ba مم.
ko bai ji labarin musulunci ba Mm.
sai dai shi yaƙi to in yaƙi kuma duk abin da aka yi masa shi ya ja مم.
na'am كلا والقمر مم.
والليل إذا أدبر مم.
والصبح إذا أسفر مم.
إنها لإهدى الكبر مم.
نذيرا للبشر مم.
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر مم.
كل نفس بما كسبت رهينة مم.
إلا أصحاب اليمين مم.
في جنات يتساءلون عن المجرمين مم.
ما آه. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين الله ما سلككم في سقر Mm.
كلا Mm.
lamarin ba yadda kafirai suke tunani ba ne Mm.
a'a ala wal kamari ubangiji shi na rantse da wata Mm.
kasamin wannan rantsuwa ne Mm.
wallaili na rantse da dare Mm.
iz adbara lokacin da ya juya mada ya tafi Mm.
rana za ta dawo Mm.
wasubhi ubangiji shi na rantse da asuba Mm.
idza asfara lokacin da ya bayyana Mm.
innaha wannan wuta da ake faɗa Mm.
saƙaru ɗin nan la'ihidal kubari ɗaya ce a cikin manyan azabobin ubangiji Mm.
ihidal balaya ɗaya ce a cikin masifu da Allah ya tanada Mm.
al'izami masu girma Mm.
azan Allahu min ha Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Amin, da- amin, amin. Mm.
wannan wuta naziran gargadi ce tazkiratan ana mata ana yin ta saboda tunatarwa da gargadi Mm.
lil bashari ga dan adam Mm.
dan adam ya sani ubangijinsa kar ya yadda ya saba wa ubangijinsa in ya saba wa ubangijinsa abinda zai gamu da shi fa ba zai iya ba Mm.
shi dama Allah in ya kawo mutum duniya sai ya ba- ya nuna masa hanya guda biyu ya ce ga hanyoyi duk ka zaɓi wacce kake so Mm.
duk hanyar da ka zaɓa shi Allah dai kawai kowaye ma Mm.
mutumin kirki mutumin banza musulmi kafiri kowaye nagari na banza sai sun je wajen Allah Mm.
amma hanyar da za a bi a je wajen Allah ne Mm.
sai Allah ya kawo hanya biyu ya ce ga hanyoyi Now.
in ka ga dama ka bi wannan Mhm.
za ka zo dai Mm.
in ka ga dama ka bi wannan za dai ka zo yawa shi dai ba ruwansa Now.
duk inda ka biyo dai za ka zo kawai in ka ga hanyar da ka biyo to abin da yake kan hanya ya rage naka So.
in ka ga hanya ce mai sauƙi kake nema to ga hanyar annabawa in Mm.
ka bi ta ka huta Mm.
Eh, inna hadina sabila imma shakiran wa imma kafura Mm.
an baka hanya wannan mai sauki in ka bi ta so- bin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da addininsa da bin abin da ya faɗa da hannuwa da abin da ya ha- ya hana mutane Mm.
in ka bi wannan hanya lafiya lau har ka je gaban Allah Mm.
wanda kuma ya ce a shi ba ita yake so ba Mm.
akwai wata hanya Mm.
ga ta nan ita ma Mm.
ita ma ta shaidan ce ita kuma muguwar hanya Mm.
ba abin da babu a kai duk abin da zai iya halaka mutum yana kanta amma ba zai halaka shi ba sai ya karasa shi ma dai sai ya je Mm.
kowa sai ya sai ya sai sai ya bayyana a gaban ubangijinsa in ya bayyana ne to in ya zo ta hanya ta gari shikenan ya huta Mm.
in kuma ya ƙi ya bi ɗaya hanyar wannan ruwansa Mm.
abin da ya gamu da shi dama an gaya masa hanya fa ba kyau Mm.
haka ya bi ta Mm.
Ah, liman sha'a minkum an ya taqaddama Mm.
wanda ya ga dama ya, ya aiwatar da abin da zai kai shi ilal khairi zuwa ga alheri au ilal jannati ko abin da zai kai shi zuwa ga aljanna ramar Allah Mm.
au ya ta'akhara Mm.
ko kuma ya ce a shi ya ƙi Mm.
ba zai bi wannan hanyar ba to shi kenan nan ma dai akwai hanyar da zai bi Mm.
ya, ya jinkirta ya ƙi bin hanya ta gari wanda za ta kai shi zuwa ga alheri Mm.
ya kama hanyar sharri ila sharri au ilan nari ko kuma hanyar ta kai shi har ga wuta ma to wannan haka Allah ya- ya yi hanyoyin haka kuma ya nuna wa mutane hanyoyin Mm.
ga hanyar da za ka bi mai sauƙi in kana so Mm.
ga hanya marar daɗi marar sauƙi in mutu yana so Mm.
kullu nafsin Mm.
dukkan rai Mm.
rahinatun abar jingina ce an jingina mata bima kasabat abin da take aikatawa Mm.
kowace rai ta zama jingina ga abin da aka take aikatawa Mm.
ma'ana abin da take aikatawa to fa ana an ajiye mata shi za ta je ta tarar marhunatan abin jinginawa ce ko marhunatun an jingina mata abin da take aikatawa illa ashabal yamini sai dai ma'abota bangaren dama lokacin da Allah ya yi halitta ya gama ya halicci mutane da aljanu sai shi ha'ula ila aljannati wala ubali wa ha'ula ila nari wala ubali yace waɗannan zan kai su aljanna ba ruwana waɗannan zan kai su wuta ba ruwana to saboda tunda dai haka Allah ya ce to wanda Allah ya kaddara zai je aljanna zai je da manzo Allah sallama ya karanta wannan sahabbai suka sha to in haka ne kawai sai mu huta tunda dai dama dan aljanna sai ya je aljanna Na'am.
ko ya yake dan wuta kuma sai ya je wuta annabi ya ce a ba haka bane kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sauwaƙe masa abin da aka halishe shi domin sa in dan aljannan ne aikin aljannan zai masa sauki shi kuma zai bi kuma da wannan aikin zai je har ya saru da Allah ya shiga aljannar wanda aka rubuta wa shi dan wuta ne shi kuma aikin aljanna yadda yake da saukin nan ba zai masa sauki ba shi aikin wutan ne zai masa sauki shi kuma wannan aikin zai tabi yayi tabi yayi tabi har ya je ya haɗu da ubangiji kuma ya shiga wutar illa ashabal yamini sama ma bauta hannun dama wa humul mu'minuna sune mu'minai fanajuna su masu tsira ne ka'inuna za su kasance fi jannatin a cikin aljannatai yatasaaluna bainahum suna tambayar junansu anil mujrimina ya labarin kafirai ai duk mutanen da suka zo duniya in akwai mu'mina akwai kuma kafirai kuma in baka zabo su kafirai ba ka zabo su to saboda haka in aka je lahira aka shiga aljanna Mm.
to mu'minai za su tambayi juna su ni ya labarin su wane Mm.
sai ce to bari a- bari a nuna maka shikenan sai a huda wa mutum kamar wani kamar window haka a cikin gidansa sai ya hango inda kafiran suke har ya yi magana da su to nan gaba za su yi magana da kafiran za su tambaye su wa halihim da halin da suke ciki su kafirai ahlul jannati mutanen aljanna ya tasaaluna suna tambayan junan su su'ala shamatatin tambaya yanda za su yi dariya wa anil mujrimina kafirai allazina fi jahannama wanda suke cikin jahannama za su tambaye su je musu ma salakakum fi saqara to ku me ya akai kuka- aka- kuka tafi wuta me ya kai ku cikin wuta ayyu shay'in arkalakum nara me ya shigar da ku wuta ga amsar da suka bayar Mm.
قالوا لم نك من المصلين ولم نك ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يكافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة مؤمنين ذات تنبي كافرين ما سلككم في سقر من يكي كوتا أي شيء أركبكم النار من يشغل كوتا قالوا كافرين سشي لم نكن من المصلين شيني نفرقو ba ma cikin masu sallah kaga kenan manzo Allah sallama dama ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri Mm.
sallah Mm.
wanda aka ganshi yana sallah musulmi ne Mm.
wanda aka ganshi baya sallah to kar ma ka tambaya ba musulmi bane Mm.
saboda haka wasa da sallah wasa da addini ne Mm.
ita sallah ita ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ake fara tambayan kowane musu- mutum Mm.
in ya je lahira ita ce farkon abin da za awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu fa in wujidat tammatan qubila rasairu amalihi Mm.
wa in wujidat naqisatan ruddar rasairu amalihi abin da za a fara tambayan dan adam a lahira sal- sallarsa Mm.
ya sallah take ya kiyaye sallah ta shika idan aka same ta ta shika ba za a binciki sauran ba shikenan ibadarsa ta shika idan aka same ta bata shika ba ba za a tambayi sauran ba ibada bata shika ba saboda haka a kula da sallah a kula da sallah a kula da sallah Mm.
suka ce lam nakum minal musallina ba ma cikin masu sallah abin da ya kai mu wuta kenan inji kafirai hadha huwa sababu wannan shine sababi fi dukhulin nari na shiga wuta fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla Mm.
Eh, ba- ba- shi bai yi zakka ba bai yi sallah ba Mm.
kuma ya karyata duk abin da aka faɗa in an ce abu kaza ce kai tatsuniya ce suru ma- maganganun mutane ne mun daɗe muna jin irin wannan dama haka kafirai suke cewa Mm.
ya kau da kai shi yasa suka shiga wuta dakalun nara Mm.
walam nakun nud'imul miskina sai su ce ba ba ma shi yadda miski- miskini mana ba ma ba duk abin da Allah ya ce mu bayar na farilla ba ma bayarwa balle mana nafila ya shigo wa kunna nakhudu mun kasance muna kutsawa fil baɗi da cikin ƙarya da barna ma alkha'idina tare da masu kutsawa wa kunna nukazzibu muna ƙaryata bi yawmiddin ranar tashin kiyama ma mun ce ƙarya ne albasi na tashin kiyama ma ba su yadda ba Mm.
la ba'sa wala jaza'a suka ce babu tashi babu wani sakamako Mm.
ban haka haka yake hatta atana al-yaqinu sai da mutuwa ta zo mana muka tabbata lalle za a tashi kuma ta fawo shafa'atu shafi'ina yadda masu ceto suke da yawan nan amma ba za su cece su ba ba za su amfane su ba ba wanda zai ceci kafiri duk ceton mai ceto wa fa- fali haza innal mala'ikata mala'iku tashfa'u suna ceto ba za su ceci kafirai ba Mm.
wal anbiya al anbiya annabawa yashfa'una suna ceto ba za su ceci kafirai ba was salihina salihan bayin Allah yashfa'una suna ceto ba za su ceci kafirai ba wala shafa'ata lahum kafirai ba su da mai ceton su ba mai taimaka musu Mm.
fama lahum an tazkirati muridina Mm.
me ya same su ne Muridin- muridina suke kau da kai an tazkirati ga barin wa'azi idan aka yi karatu ba za su yadda ba muridina an tazkirati ayu shay'in hasar lahum fi iradihim menene ya same su suke kau da kai idan ana karanta qur'ani ba sa so ka annahum humuru sai kace jakuna Mm.
mustanfaratu wanda ba sa sun zama cikin mutane ma suna jeji kullum washiyatun na jeji Mm.
farran min kaswara wanda suke gudu saboda kada zaki ya kama su kasuratin asadin Mm.
ya rabona suna gudu minal mau'izati daga wazi kama ya rabona minal asadi kama yadda eh, jaki yake gudu in ya hangi zaki haka su ma kafirai suke gudu in suka ji wa'azin musulunci qalu suka ce na la nu'minu laka ba za mu yi imani da kai ba ta tunzila alaina kitaban nagrahu sai dai ka saukar mana da littafi mu karanta to wani littafi yafi qur'ani da ake karantawa lan nu'mina laka ta tunzila alaina kitaban nagrahu ai ba za mu yi imani ba sai ka saukar mana da, da littafin da za mu karanta Mm.
idza arada Allah an nu'mina bihi wa huwa ya'lamu unwana kulli adin minna cewa kafirai suke wa in Allah yana son su yi imani wai ya san yadda ta ta yadda zai bi su su yi imani kar su yi mana ina ruwan Allah da imanin su yaktubu kitaban ila abi jahal ibn hisham kitaban ila shaybata kitaban ila al-walidi kitaban ila utbata ila al-walid ibn al-mungira kullu wahidin minna yakhussu bi kitabin kitaban yukbir- yukbiruna bi amrihi in Allah yana so wai su musulunta ya aiko wa da Abu Jahlin littafinsa musamman Allah ya aiko wa Walidu littafinsa ya aiko wa Utba littafi ya aiko wa Walid ibn Mughira littafi ya aiko wa eh, duka kowa a kawo masa littafinsa musam- na musamman sannan su kafirai su, su, su musulunta kasu musulunta Mm.
bal yuridu kullu imrin minhum Mm.
kowa daga cikin su yana so an yuta a bashi sufan littattafai munasharatan daban-daban kulluhum yuhibbu an takuna bainahu murasalatun ma ma Allah tabaraka wa ta'ala kowa a cikin manyan kafirai so tunanin su Allah ya aiko da takarda wannan ta ta Abu Jahalin ce daga Allah wannan ta Walid ibn Mughira ce Mm.
wannan ta Udba ce wannan ta Shayba ce wannan ta waye ta waye Allah ba zai yi ba kasu yi Mm.
kasu yadda da imani Na'am.
kasu yi imani Mm.
kalla ba za su samu haka ba Mm.
rad'un wannan tsawatarwa ne amma radu abinda suke nufi la yumkinu haza yanda suke tunanin ba zai yi ba Mm.
littafi ɗaya Allah ya saukar ya saukar wanda yake so wanda ya ga dama ya bi shi wanda bai bi ba yanzu suna shan ai wajen Allah suna gani Sosai.
bal bari la yakafuna al-akhirata ba sa tsoron lahira la yakafuna azab al-akhirati ba sa tsoron azab lahira da yake ba su santa ba Mm.
kalla istiftahun fara magana ne Mm.
innahu alqur'ana wannan alqur'ani tazkiratun wa'azi ne Mm.
izatun wa'azi ne Mm.
wa man sha'a zakarahu wanda yake so ya karanta ya samu arziki Mm.
qara'ahu fa sayda Mm.
wa ma tazkuruna ba za ku wazantu ba illa an yasha Allah sai Allah ya ga dama Mm.
wanda Allah yake son shiryarwa shi yake wazantuwa da Qur'ani Mm.
kullum bi mashiyatihi tabaraka wa ta'ala kuma yana tafiya a cikin mashiyar Allah Mm.
huwa ahlut taqwa ubangiji shine mashanshancin aji tsoronsa Mm.
huwa almustahiqu li an yuttaqa shine ya shanshanci aji tsoronsa Mm.
wa ahlul magfirati kuma ubangiji shine mashanshanci yayi gafara Mm.
wal ahlu shine mashanshanci li an yudil mag- magfirata li an yudi al magfirata ya bada gafara Mm.
to Allah ya gafarta mana Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ayyuhu indallah Na'am. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu sallar tarawihi kam niyya ɗaya ta wadatar ne ko kuma duk bayan sallama sai mutum ya sabanta niyyar.
eh mutum ya sabunta niyya yafi Na'am.
inda sallolin ai duk sallar da ka sallame Mm.
kamar ta kare ne Mm.
eh duk da dai duka sunan su ɗaya ne amma in kai aka yi raka'a biyu aka yi sallama to in zaka tashi wata raka'a wasu raka'o'in duk a cikin natan da yamma in ka sabunta niyya yafi Mm.
eh yafi ka batta ka saboda ita sallah tana da bambanci da azumi Mm.
in azumi ne azumin da ake jerawa in dai ba zai yanke ba in aka yi masa niyya ɗaya ya ishe shi Mm.
saboda shi ai babu sallama tsakaninsa Mm.
amma ita sallah ya akwai sallama Mm.
duk lokacin da aka yi sallama kamar an gama wannan sallar Mm.
to sai a sake sabunta niyya Mm.
sai a ɗora wata haka yafi Na'am. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na manta ko kuma na tuna a yanzu cikin azumin nan cewa azumin bara akwai azumin da na kuskure na sha ruwa. To shin yanzu in Ramadan ya wuce in na zo biya bayan na biya zan hada da ciyarwa ne ko kuma?
a tun da mantawa ya yi ba sai ya hada da ciyarwa ba Na'am.
in dai azumi ya wuce ya biya wancan na bara Mm.
ya yi amma Mm.
in daga nan ya bacci har wani azumi ya dawo to ya zama mufarridu ya zama Mm.
mai sakaci Mm.
to shi in ya zo biya zai ciyar Mm.
amma wanda dai ya manta ko kuma rashin lafiya ta rike shi bai samu ya biya ba har az- wani azumi ya dawo to ya azumci azumin da ake ciki in Mm.
azumin ya wuce sai ya biya waccan ne wanda aka ake bin sa na waccan shekarar Na'am. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu daga wafatin maulanmu shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu zuwa yanzu kalifofi nawa aka yi wadda suka kalifance shi sannan kuma kalifa Muhammadu Sunusi na farko yana cikinsu ko kuma baya cikinsu.
eh to ai halifofin shehu kashi kashi ne Mm.
shi shehu khalifofinsa duk kowace ƙasa yana da halifa Mm.
a ghana yana da halifa Mm.
a niger yana da halifa Mm.
a nan najeriya yana da halifa Mm.
a ƙasashen sauran ƙasashe ma duk yana da khalifofi Mm.
da saboda haka kaga yana- khalifofin nasa suna da yawa Mm.
sannan kuma akwai khalifofi ƴaƴansa Mm.
ƴaƴansa dai shehu abdullahi ne bayan ya rasu shine ya fara halifanci bayan shehu abdullahi sai shehu amadu dam shi ma ɗansa ne bayan amadu dam sai shehu tijjani Mm.
in ya son da ya rasu ɗin nan sai yanzu kuma muhammadul mahi Mm.
waɗannan su ne ƴaƴansa Mm.
sauran halifofinsa na duniya suna da yawa Mm.
eh, su suna da yawa kowace ƙasa yana da halifa halifofi ma Mm.
a nan a nan ƙasar ma ai halifofinsa da yawa Mm.
shi halifa su bayan halifa sunusin akwai halifofi da yawa Mm.
shi ya naɗa halifa sunusi ya ce halifansa ne Mm.
tun yana nan Mm.
to sauran halifofin kuma duk wanda ya bi shi ya bi hanyarsa Mm.
yake aiki irin aikinsa ai halifansa ne Mm.
eh, halifofinsa suna da dama Shehu, na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka, akwai wacce ta aiko ta rubuto cewa ‘yan uwa musulmai ina mai buƙatar a taya ni da addu'a na samu mijin aure.
Allah ya ba Allah ya sa a yi auren bayan sallan azumi na yi sallan layya a ɗakin mijina.
amin amin amin Allah ya Na'am, duk wacce bata samu ba ma Allah ya bata amin, amin. Sannan kuma akwai wadda ya aiko ko kuma ta aiko ne watakila ta ce tana fama da ciwon mara.
Allah ya ba ta lafiya Amin.
Allah ya dauke Amin. Sannan akwai wanda ya aiko cewa bai da lafiya har baya iya yin azumi a taya shi da addu'a Allah ya bashi lafiya.
Allah ya ba duk Amin.
marar lafiya Allah ya ba shi lafiya Amin. Akwai akwai kuma kuma- samun azumi Allah ya sa ya samu Amin, amin, amin. Akwai masu buƙatar a taya su da addu'a Allah ya ba su nasara a cikin rayuwa, ilimi, kariya da sauransu.
Allah ya biya dukkan bukatun Amin, duk bukatun mu Allah ya biya su amin, Allah ya karbi dukkan ibadun mu amin, Allah ya samu a cikin wannan yake yantawa cikin wannan wata amin, Allah ya ba mu albarka wannan wata mai albarka.
Amin.
Allah ya taimake mu mu bi Allah.
amin, Allah ya karbi dukkan abin da muka yi da abin da za mu yi.
Amin.
Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama.
amin, Allah ya samu a cikin bayin sa wanda yake ce musu ba sa tsoro, ba sa bakin ciki.
amin, Albarka annabi sallallahu alaihi wasallama.
amin, Allah Allah ya daidaita mana kasar mu.
Amin.
Da sauran kasashen musulmai.
Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin.
Allah ya ba mu kyakkyawan eh, kwanciyar hankali. Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu. Allah ya biya dukkan bukatu.
amin, ربنا آتنا في الدنيا Amin.
حسنة وقنا عذاب النار.
amin, اللهم صل وسلم amin, وبارك على سيدنا محمد amin, عبدك ونبيك ورسولك amin, النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما amin, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما amin, سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin.
وسلام على المرسلين amin. Alhamdulillah.